وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbatar Allah madaukin sarki da ya ba mu numfashi ya jinkirta mana zuwa wannan rana ta lahadi 27 ga watan al-muharram shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan septemba shekara ta 2021 miladiya muna cikin tafsirin suratul tauba a cikin wannan littafi na sahih bukhari fadin Allah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum zamu tashi hadisi na 4671 jiya mun tattauna akan mutuwa da shugaban munafukai na duniya gaba da abdullahi ibn ubay ibn salul yayi kuma ɗansa ya zo ya nemi alfarmar annabi ya masa abubuwa guda biyu ya ba shi rigarsa a yi masa likafani da wannan rigar ko ya ɗan samu sauƙin azaba na biyu annabi ya rasulullahi a tusalli alai ya annabi za ka zo ka yi wannan mutumin sallah alhali mutum ne munafuki wannan na ɗaya yana nuna mana ƙazantar nifaƙa munafuki hatta kai da ƙazantarsa a ce bai kamata ma annabi ya masa sallah ba kuma hakan Allah ya saukar da doka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan daga ƙarshe dai an hana yi wa munafuki sallah in an tabbatar shi ɗin munafiki ne Allah ka kare mu ya rabbana ya Allah sai hadisi na gaba قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل وقال غيره حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه وثبت إليه وثبت إليه وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا قال أؤدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون قال فأجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم hadisi na gaba shi ma makamancin hadisin da ya gabata ne malamin imam bukhari a cikin hadisin shine yahya ibn bukair ibn abdullahi ibn bukair al-makhzumi maulahum al-masri sai lais lais ibn sa'ad al-imam jagora ne a ilimi daga uqail ibn khalid ibn aqil أقيل ابن خالد ابن أقيل الأيلي أكيد شو أقيل ابن خالد ابن أقيل الأيلي يشي وقال غيره وننسى ياتي شيني أبو صالح عبد الله ابن صالح shi kuma na sakatare ne na laisu حدثني الليث ابن سعد قال حدثني أقيل الأيلي كان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو عبيد الله بن عبد الله عبيد الله ابن عبد الله آه ابن عمر بن الخطاب يعني دقى ابن عباس حديثي يا تيا أكم عمر بن الخطاب يشي يا عند وانا منافقي يموت عبد الله ابن أبي ابن سلول آه munafiki ne sananne lokacin da ya mutu sai aka kira masa annabi duk iyalahu rasulullah aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan yayi masa sallah li yusalli alaihi falamma qama rasulullah sallallahu yayin da annabi ya miƙe dan yayi masa sallah shi wanga munafiki wasabtu ilaihi umar yace sai na yunkura na yi kan annabi sallallahu alaihi wa sallama na miƙe na ce ya rasulullah yanzu wannan mutumin sallah za ka masa wannan mutumin munafuki kai masa sallah alhali ya zage ka ya ci mutuncinka ya ci mutuncin addini ranar kaza da kaza da kaza da kaza umar ya yi ta irga masa wato irin abubuwan da shi wannan munafuki ya yi wa annabi din shine u'addidu alaihi qawlahu ina ta irga masa ina gaya masa shine fa yayi maka kaza shine yayi maka kaza shine yayi wa addini kaza shine yayi kaza shine fa yake cewa la yukhrijanna al-azm min hal adal la tunfiqu ala man inda rasulillah ya ce karku yadda ku ciyar da sahabbai waɗanda suke tare da manzon Allah talaka wannan ku daina taimaka musu ku bar su da yunwa ku bar su da talauci ku bar su da bukata wannan magana ai sai munafiki kuma ya ce masu ƙarfi masu isa sai sun kori ƙasƙantattu daga madina yana nufin su su munafukai su ne masu ƙarfi sai sun kori annan muhammad daga madina duk waɗannan maganganu na ɓatanci da suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk ya faɗe su amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai dariya da ya ji umar ya tuno da shi abinda wannan mutum ya yi dariya me yasa ya yi dariya shi shi annabi ya zo ya yi wa wannan mutumin ne ko zai masa sallah ba wai dan shi ba saboda ɗansa na gaya muku yana da ɗa sahabi kuma ɗan nan shi ya nemi alfarmar annabi cewa annabi ya zo ya taimaka masa da haka shi manzan Allah ɗan yake dubawa shi kuma umar wa yake dubawa uban yake dubawa shi ne annabi ya yi dariya kawai mana yana nuna masa aina san duk abin da ya yi su wannan yana nuna cewa wani lokacin mutum zai maka kaza zai maka kaza zai maka kaza amma ka kau da kai ka rabu da shi kawai ka yi abin da ya kamata shi zai kunyata shi zai tozarta yanzu wannan ya ma mutuwa ban sani ba da yana raye ya tuna gatan da annabi ya masa shi wannan munafikin to ya zai yi annabi ya yi dariya ya ce umar akhir anni ya umar ya ce matsa akhir ana nufin ta akhar ka matsa ka koma gefe ka bar ni ya umar a wata wasu malamai suka ce ana nufin akhir anni ra'ayaka ka bar wannan ra'ayi ka daina gaya mu wannan ra'ayi naka na cewa kada ne wannan mutumin sallah amma umar ciwon abun zafin abun saboda ya san ta'adin da wannan mutumin ya yi wa musulunci sai a zo za a tafi yaƙi fa ya je ta zuga mutane ya ce yanzu ku yanzu ku tafiya za ku yi kuje wannan mutum ya sa a kashe ku jama'a kuna fahimta kuwa a zamani ne fa na annabi fa annabi ya kira a tafi jihadi a tafi yaƙi wannan mutumin ya bi mutane yana zuga su da wanda suka san shi da wanda ba san shi ba yanzu ku wannan mutumin za ku biya je kai ku aka fi ku ya yi irin wannan a yakin uhud kuma sai ya zubar da wasu mutanen dole a hanya kuma annabi ya ji labari ya ce ku kyale shi akwai abin da zai zo yana faruwa wani ya yi kaza wani ya yi kaza sai a ce a kyale shi lokaci ne yanzu ba gashi ya mutu ba akan gawa sake rikici mai haƙuri shine mai rinjaye duk wanda yake mai haƙuri ne shine mai nasara a ko'ina ku gane wannan shi ilimin hadisi yana ɗauke da darussa masu yawan gaske za ka amfana da abubuwa da yawa makaranta ce babba shikenan sai umar ya ce sai na ci gaba da tunatar da annabi falamma aksartu alaihi yayin da na yawaita masa ina ta maimaitawa sai annabi ya ce inni khayyir ya umar zaɓi fa aka bani baina istighfari wa adamihi kenan ko dai ne istighfari na neman masa gafara ko in bari fakhtartu sai na zaɓi in ci gaba da yi masa istighfarin ko da annabi bai faɗa ba amma ana nufin ya ci gaba da neman masa gafara saboda ɗansa saboda ɗan ɗan alfarmar ɗan ya ce lau a'lamu anni in zittu ala saba'ina yughfaru lahu da na san in na ƙara masa istighfarin nan sama da saba'in za a yafe masa lazittu alaiha da sai na ƙara istighfari ga wannan mutumin sama da saba'in ɗin to amma shi ma annabi ya sani ba za a karɓa bayi dama Allah ce in tasakfir lahu aula tasakfir lahu falai lahu falam yakfir lahu Allah ba zai gafarta masu ba da haka kawai shi Umar wato yana da ba sunan shi Umar yana da yana da zafi ne umar yana da abin nan baya iya jure abubuwa to shi annabi ma da ya dage ya yi ɗin ai ya san ba za a karɓa ba ba za a karɓa ba to ai dama Allah ya gaya masa in dai munafiki ne to ko annabi ya neman mai gafara ba za a karɓa ba ina maimaita wannan abun dan wato ba dan wani abu ba wallahi malam yan uwa mu rinka tuna wato wato bala'in da ke tattare da harka ta munafurci munafurci abin tsoro ne fiye da yadda kake tsammani yanzu wannan ta taɓar da ake ta yi a kan shi wannan munafuki ne to kuma hukuncin bai tsaya a kansa ba kowane munafuki ba annabi ya faɗi sifofin shi munafuki idan haddasa kadab in munafuki ya zo yin zance kullum sai ya yi ƙarya duk mutumin da kaga baya iya magana guda ɗaya sai ya yi ƙarya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa idza wa'ada akhlaf kuma in dai yayi alƙawari sai ya saba wannan alƙawarin baya cika alƙawari duk mutumin da kaga a mu'amalarsa yana sakaci da kulawa da alƙawari to Allah ya sauke wa idza tumina khana idan an ba shi amana kuma sai ci amanar duk wanda kaga in an ba shi amana baya rike a cinye ta yake yi to hasbunallahu wa ni'mal wakilu ba mamaki ya hau layi da munafukai su ɗan uwa dan kada mu shiga cikin munafukai mu nisan cin abubuwa guda uku ƙarya a cikin zance mutum ya zama maƙaryaci ƙarya ba kyau yawa ba kyau magabata ba sa ƙarya kuma suna faɗa akan ƙarya sayyidina usman bin affan wata rana rantsuwa yi ya ce wallahi wallahi ban taɓa yin ƙarya ba a rayuwata ko a lokacin jahiliya ballanta na lokacin musulunci wani ya zo ya tambayi hassan al-basri ya ce ya imam kullum kana cewa in ka kawo hadisi sai ka ce annabi ya ce kuma kai baka haɗu da annabin ba kai kuma tabi'i ne cikin ƙananan tabi'ai ba amma sai ka ce mana annabi ya ce a ƙa'ida tabi'i ba zai ce annabi ya ce ba sai dai ce sahabi ya ce annabi ya ce saboda akwai mai akwai wasita akwai wani wato a tsakaninsu amma aka samu hassan basri yana cewa annabi ya ce almajiransa yake tambayarsa sai ya ce ya kai dan uwa ya ce ya ce ba mu taɓa yin ɗaya ba ya ce kagan mu nan ya ce kagan ni nan ya ce ban taɓa yin ƙarya ba kuma ba a taɓa ƙaryata ni ba ma kazzabna wa ma kuzzibna halakaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji ƙarfin imani ya ce ban taɓa ƙarya ba kuma wani bai taɓa ƙaryata ni ba ya ce kai wa ma nadiri malkazib ya ce ai mu ba musamman mai ƙarya ba yi so in ka ji na ce annabi ya ce ya ce akwai yaƙin da muka je mun je yaƙi na haɗu da sahabban annabi a wannan yaƙin sun kai mutum ɗari uku kuma duk sun zantar da ni cewa annabi ya ce annabi ya ce ta haka don na cire wanda yake tsakanina da annabi sahabin ban ce ya ce ba na ce annabi ya ce ba ƙarya ne ba to kaji ba muku yanzu 'ya'yanmu ma yaron kamar sai ce wallahi babanmu kai ƙarya ɗanka a karamakallahu ɗanka da ka haifa ya yi maka shaida cewa kai makaryaci ne ɗanka kaga ai an shiga uku kafin ka je kabari mala'ika ya maka ya yi maka mai ya yi maka shaida so ya kamata mu kiyaye ƙarya sifa ce ta munafiki haka saba alkawari mun yi kaza za a yi kaza mutum ya saba ba kyau haka cin amana ba ɗabi'ar mutumin ƙwarai ba ne duk wanda aka yi amana da shi tofa ya kame ya kiyaye Allah shi ganar da mu قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله كوي يوم صلى شيئا منافقي أو رواية آه مجمع بن حارثة yake cewa tunda nake ban taɓa ganin wata sallar jana'iza da annabi ya zo ya daɗe a kanta irin daɗe wanda ya yi a kan jana'izar abdullahi ibn ubayi ibn salul ba ya daɗe a kanta bai sallama ba ya taimai addu'a kai wannan ɗa ya samu matsayi da daraja a wajen annabi saboda na gaya muku shi fa wannan munafiki ne ya riga ya gurguje addininsa da haka annabi yana wannan abun ne don i faranta wa ɗan don ɗan ya samu sanyin rai cewa an biya mashi bukatar shi sun sarraf sannan annabi ya juya daga sallar jana'izan falam yamkus illa yasiran bai dade ba hatta nazalat al-ayatan min bara'a har sai da Allah ya saukar da ayoyin nan guda biyu na suratul bara'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Allah ya ce da annabi karkai sallah ga wani daga cikin su da ya mutu har abada har zuwa faɗin sauhin fasiqun Umar ya ce sai na yi mamaki fa ajibtu ba'adu ne mamaki daga baya min jur'aci wato irin ƙarfin raina da na tunkari annabi nake ta jaddada masa cewa wannan fa munafiki ne ya zaka mai sallah umar ya ce daga baya ne mamakin ya aka ne haka ya ce wallahu wa rasulu alam na yadda cewa da Allah da manzon Allah su sa kowa ilimi na haƙura na sallama amma kaga Allah ya goyi bayan umar ai Allah sai ya hana ya ce kar aiwa munafiki sallah Allah karba mu da munafurci da annabimanci sai aya ta gaba ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره babi ne imam bukhari ya kawo kar ku yi sallah ga ɗaya daga cikinsu da ya mutu ai minan munafiqina sallar jana'iza wannan mata abadan ɗin wato har abada duk wanda ya mutu in dai munafiki ne mutasfan bi sifatin nifaqi to kar ku yi masa sallah Allah ya hana ya zo a cikin wata riwaya daga ma'amar daga zuhuri daga huzaifa huzaifa ya ce manzan Allah ya gaya masa wata rana ya ce inni musirrin ilaika sirran ni zan sirranta maka wani abu ya ce fala تذكره لأحد كرك جاء وقوة إني نهيت أن أصلي على فلان musamman Allah ya aiko ya ce kada in wani ya mutu kakka masa sallah la ilaha illallah kaga dan adam da kake gani da kansa yake yanka wa kansa tikiti na wuta ko ya sani ko bai sani ba yanzu wannan fa yana rayuwa ne tare da annabi Allah ya masa wahayi ya ce kaga wani kaga wani kaga wani in suka mutu kakka musu sallah saboda munafircinsu sannan kakka tsaya a kabarinsa tsayawa a kabari a girmamawa ne ka tsaya a kabarin mutum ka yi masa addu'a girmamawa ne to in dai na munafiki ne karka yi in dai ka fahimci munafiki ne ko an gayyace ka ce to ka waske ka tafi kasuwar ka kawai ka rabu da shi ballanta na ka je kabarinsa ka tsaya kai masa addu'a in dai ka fahimci munafiki ne wannan ita ce doka ta shari'a doka ta musulunci قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن إياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه يا يند عبد الله ابن أبي بن سلول يموت أنسى عبد الله واتو صحابي كينان وند بابنسا منافقي ne sai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya bashi rigarsa ya masa likafani wannan kuma yana nuna mana muhimmancin uba ko a matsayin uba ga mutum yanzu ka duba sahabin nan fa ya fasan cewa babansa munafiki ne amma duk da haka tun da uban ya mutu ya zama gawa ya ga bai kamata ya bar gawan uban ba ya yi ta ƙoƙari ya zai rufa uban asiri ya samu ya kai shi ya je ibin shi haka lokacin da abu talib ya rasu baban aliyu bai musulunta ba ba musulmi ba ne ba baffan annabi amma ya taimaki annabi lokacin da irarsu manzan allah sai ya ce wa aliyu izhab fawari a baka je ka ɗauki gawan ubanka mahaifinka je ka turbuɗe shi ka binne shi to tunda uba ne ba yanda za a yi dole sai kai masa hidima karka ce a ai aqidan mu ba ɗaya ba a'a ai ba musulmi bane a'a ka je dai ka binne shi kawai ka je ka binne shi to wannan shi yasa shi wannan sahabi duk da ya san illa ta munafurci ya ce bari dai ya ba wa mahaifinsa gudunmuwa ya karɓi wannan riga wa amara ko an yi kafina wufi annabi ya ce ka je ka binne shi a ciki sun makama yi salli alai ya tashi yana yi masa sallah ba aka za umar bin khattab bi saubihi umar ya rike rigar annabi ya dan tunatar da shi faƙala tu salli alai umar ya ce ya rasu yanzu yi masa sallah za ka yi uhu munafik alhali munafiki ne وقد نهاك الله أن تستغفر لهم الحالي ألا يهانك كنيم مسغفرة karku manta wannan fa Umar abin da yi akan hujjaye ne saboda shi ai ya san annabi ya karanta da shi aya akan me ha akan cewa a rabu da munafukai kar a musalla kuma wannan yake nuna mana duk matsayi da darajar mutum ba laifi bane a tunatar da shi wani abu da ya manta ko ya sha'afa ko kuma aka ga yana yin wani abu amma ba a san meye dalilin da yasa ake yake wannan abun ba ba laifi ba ne a tunatar da shi karka ji zafi don ɗanka ya tunatar da kai wani abu karka ji zafi karka ji zafi don matarka ta ɗan tunatar da kai wani abu karka ji zafi don kana malami ɗalibinka ya tunatar da kai wani abu ya nuna ba ga yadda abin yake karka yi faɗa karka ji zafi tunda ai ga umar ya tuna wa annabi sallallahu alaihi kuma annabi ya san ayan shi aslan ma shi aka saukar wa ayan ya musu bayani ko kar mutum ya ji zafi a kan sai annabi shi ma ya bashi uzurin sai ce a'a ai inna ma khayyarani Allah ai Allah zabi ya bani eh Allah ne ya bani zabi ko kuma akhbarani Allah ya ban labari istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum sai annabi ya ce ai sa'azidu ala 70 din ai sai na ƙara akan saba'in ɗin ma in dai na san Allah zai yafe mai fa salla alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma annabi ya masa sallah Umar ɗin ma kuma ya bi yace to mu ma sai mu bi ka duba Umar ɗin da yake hanawa Umar ɗin da yake cewa to ya zai tunda annabi yayi duk da ya san cewa wato kar ai sallan nan shi yafi amma tunda annabi yayi dole shi ma yace sai muka jona mu ma muka yi kabbara yau ga Umar yana bayan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana masalla ثم أنزل الله daga baya kuma Allah ya saukar da wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun karka yadda ka sake yi wa ɗaya daga cikin munafukai sallah ta jana'iza karka tsaya akan kabarinsa saboda sun kafirce wa Allah munafiki kafiri ne ya kafirce wa Allah munafiki ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu suna matsayin fasikai su wannan ba ni sunan shi yana nuna mana an yanke zance kenan ko yawwa ta'lilun nahyi din shine wato alfisq ma alkufr a'zam ga fasikanci ga kuma kafirci Allah ke sai aya ta gaba sai yahlifuna billahi lakum idan idan wato idan qalabtum ilaihim lituridu anhum فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماتوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون duka waɗannan ayoyi duk akan munafukai ne suke damun ita suratul tauba an ce da ita suratul fadiha sura mai tonan asiri eh sura da ta tona asirin munafukai eh duk qur'ani babu ayar da ta biyo wato ta bi munafukai dalla dalla ta ta bayanin halin su irin suratul tauba ko suratul munafiqun tana bayanta nan kuma Allah tabaraka ta'ala cewa ga alamar su za su zo suna muku rantsuwa da Allah suna sayahlifuna billahi lakum daman sifar munafiki muguwar rantsuwa da Allah munafiki sai ya zauna ce maka wallahi tallahi ya ce maka billahi alazim la ilaha illa huwa kaji wannan rantsuwa mai nauyi amma wallahi duk ƙarya yake mutumin banza kenan shi sa shari'a ta ce maganar rantsuwar ma ku daina mutum ya daina ma sabawa a bakin sa yana yawan rantsarantsa ko abu kai aka ce aka ce Allah ka ce kwarai kuwa a yi to ai ya wadatar ai gaskiya kake faɗa ba ya ka zo kana ta zabga uban rantsuwa ba yawan rantsuwa yawan yawan yawan rantsuwa ba a kan gaskiya ba sifa ne ta munafiki to Allah ya ce lokacin da aka je wato yakin tabuka ne annabi ya ce a fita a fita a fita a fita munafikan nan suka ƙi su fita duk sahabbai aka fita aka tafi to da annabi ya zo dawowa Allah yake gaya wasu munafikan nan za su zo su taimaka rantsuwa su ce suna da uzuri sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim da sannu za su zo suna yi muku rantsuwa idan kuka dawo za su zo suna muku rantsuwa idan qalabtum ilaihim li tu'ridu anhum suna yin rantsuwan ne don ku kauda kai ku kyale su kar ku musu hukunci sannan kuma kada ku aibata su litu'ridu anhum munafiki zai zo ya zabga maka rantsuwa dan kawai ya wuce Allah ya ce fa'ridu anhum ku rabu da su din ku kauda kai da barin su ihtiqaran lahum wala tuwabbihuhum kaskanci gare su kada ku aibanta su kada ku bata su innahum rijis Allah ya ce ai su munafikai najasa ne innahum rijis ai innahum qadar wa najas kazamai ne najasa ce zuciyarsu cikin najasa take da kazanta a da su ma haka to shi yasa Allah ce ku rabu da su wa ma'awahum jahannamu kuma makoma su wutar jahannama ce duk munafiki dan jahannama ne la lillahi wa inna ilaihi raji'un duk munafiki wa ma'awahum jahannam makoma su wutar jahannama ce مسيرهم في الآخرة إليها وهو تمام التعليل جزاء بما كانوا يكسبون wannan Allah ya musu sakayya ne da abin da suka kasance suna aikatawa na munafirci kenan mina nifaq yujzauna jaza'an ko jaza'a ma kasabu za a musu sakayyar abin da suka aikata قال حدثنا يحيى عن قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله ابن كعب ابن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم هرزوا وماتوا وجزاء بما كانوا يكسبون كوكما زوا فدنسا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحيى ابن عبد الله ابن بكير المخزومي متم مصر wannan shine malamin bukhari ana in ka ji an ce haddathana yahya bukhari ya ce haddathana yahya to malamin sa ne na misra akwai manya manyan malamai na hadisi a misra shekaru da dama irin su yahya bin abdullahi ibn bukair al-makhzumi lais ibn sa'ad shi ma mutumin misra ne wannan hadisin masarawa ne a cikin kenan lais ibn sa'ad al-imam babban malami ne wanda shi ma matsayinsa kamar imam malik ne a madina matsayinsa a misra kamar imamu malik ne a madina sai uqail na yi muku bayanin uqail ibn khalid al-aili kenan daga ibn shahab az-zuhri daga abdurrahman ibn abdullahi ya ce babansa ya gaya masa abdullahi ibn ka'ab wannan abdurrahman ɗan gidan abdullahi ibn ka'ab ya ce babansa abdullahi ibn ka'ab ya ba shi labari ya ce ya ji babansa ka'ab ibn malik ma'ana akwai sahabi mai suna ka'ab sahabi ne ka'ab ibn malik wanda aka yi kissan nan mai tsawo a kansa na ƙin zuwansa yakin taboka amma shi ba munafiki ba ne ba kawai dai rauni ya samu to yana da ɗa abdullah to shi ɗansa abdullahi shi kuma yana da ɗa abdulrahman kenan wannan mai magana jika ne kenan ya ce babansa ya gaya masa shi ma babansa ya faɗa masa gidan albarka gidan alheri kenan duk sun tashi akan aikin alheri ya ce wata abin da ya faru lokacin da annabi ya kira ya ce aje yakin tabuka a tafi wasu sun tafi wasu kuma suka ƙi zuwa wasu suna da uzuri an karɓi uzurinsu wasu kuma lafiya kalau kurin suka ƙi zuwa to daga cikin wanda suka ƙi zuwa lafiya kalau kurin ba hujja ba dalili akwai wannan bawan allah ka'abu dan malik kuma sahabi ne wanda yake na kusa da annabi yake gaya wa ɗansa ya ce wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin ni fa tunda nake Allah bai taɓa yi min wata ni'ima ba bayan shiryar da ni da ya yi zuwa ga musulunci babu ni'imar da nake ganin Allah ya mun bayan musulunci irin gaskiya da na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban yi masa ƙarya ba Allah a kuna kazabtuhu wato ban yi masa ƙarya ba lokacin da i tambaye ni me yasa ban je yakin tabuka ba na gaya masa gaskiya da gaskiya kawai ya ce na sha wahala amma kuma wannan ni ina ganin ni'ima ce babba a gare ni na'am ya ce a wata riwaya na sani in na yi wa annabi ƙarya ma Allah zai gaya masa to wanda ake masa wahayi ka zo kai mai ƙarya ya ce ballantana ma fa ahlika kama halaka in halaka kar in zo in halaka kamar waɗanda suka yi yanda waɗanda suka yi masa ƙarya suka halaka alladina kadhabu hina unzila alwahyi in halaka kamar yadda waɗanda suka yi masa ƙarya suka halaka lokacin da aka saukar da wahayi Allah ya ba da labari ya ce ga sunan sun zo sun maka ƙarya ya annabi sai ya halifu na billahi za su zo suna yi muku rantsuwa idan kalabtum ilayya in kun dawo daga yakin tabuka ya ce ni ban je ne wata rantsuwa ta ƙarya ba yawwa ni gaskiya na faɗa kuma abin da ya faru ɗin malam munafukai zuwa suka yi layi suka yi da annabi ya dawo suka suka kafa layi wannan ya zo ita wallahi tallahi ya annabi abin da yasa ban je ba kaza ne na rantse maka da Allah billahi alazim la ilaha illa hu abin da yasa ban je ba kaza ne ba su san ba Allah ya bashi labari tuntuni la ilaha illa Allah to a wannan aya Allah ya nuna mana munafiki yana yin rantsuwa dan ya wanke kansa to kai kai kai ya kamata ka gane ba koyaushe ne idan ka zo kana warware wani kes ko wata matsala ko wani sulhu ko wani bincike tsakanin wane da wane ba sai ka ji mutum ya ce maka ya zabga rantsuwa ka ce aizance ya kare tunda ya rantse an gama ya faɗi gaskiya ba haka bane wani zai iya zuwa ya zuba maka rantsuwar kuma ƙarya yake kai dai ka yi bincike kawai yanzu kamar yara ne fa a gida yaro zai yanka rashin gaskiya ya yi abu idan ka zo ka rutsa shi sai ce maka wallahi ba ba ne bane kuma in kai bincike sai ka tara shi ne musibar ta zama mana wato jini har ƙananan yara sun iya rantsuwa kan ƙarya kuma ka san me ya ga uwarsa tana yi ne in ka dogara da rantsuwar da ya maka sai ka je ka yi wani hukunci wataƙila ka hukunta wani bari'a wanda ba shi da laifi kai mai hukunci saboda rantsuwar wane na'am asali mu musulmi idan an mana rantsuwa ana ɗaukar hankalin mu yadda to al'amura amma sun canja yanzu malam wani fa zai iya zuwa fa ya yi shahada ya rungumi ƙur'ani ya rantse da ƙur'ani kuma akan ƙarya suna yi a wani yake ban labari yake cewa yau ai ai a kotunan mu ma ai akwai ai akwai yan shaidar zurai wani zai zo shi kawai wai neman abinci yake yi ka ji wannan magana malam mara daɗi mana mutane ne za su zo kotu su zauna sun wanke rigunansu su kawai aikinsu idan kana son shaida ta ƙarya to kawai ka ɗauke su a biya ƙwarai kuwa kana fitowa da an yi wani kes alƙali ya ce ina shaidanka da ka fito kawai sai a ce shaida ne shaida ne ka ɗauke shi ku yi ciniki to nawa za ka bayar ka zayyana masa abin da ya faru shi ma ya zo kotu ya zayyana in an buƙaci ya rantse ma zai iya ɗaga bakinsa ya ce wallahi tallahi abin da ya faru kenan a gama kuma a biya shi kuɗin sa ya je ya cefa ne da tattasai da tumatir da waken miya ya kai wa matarsa la ilaha illallah mutane kaga mutane da kake gani mutane ba su tsoron Allah ba kuma komi fa suna iya yi komi wallahi komai suna iya yi wannan in shaidar zur kenan ka duba shaidar zur da annabi ya ce mai shaidar zur dan wuta ne amma wallahi akwai wanda sana'arsa shaidar zur ne kaga wannan akwai haɗari ko lauya ya ce shi kawai abin da yake so shi ya fi son kes na ƙarya ma kawai ya fi son kes na ƙarya na makaryaci wanda ba shi da gaskiya shi kuma a ba shi kes ɗin shi kuma sai ya kubutar da kes ɗin ta turanci a ta makale-makale a kotu kuma ya san ƙarya ne a biya shi kuɗinsa kawai ya wuce wurin kawai ya yi winning kes kawai hagin so wallahi yan uwana wannan abu hadari ne ba karamin hadari ba kakkuran tsaye akan abin da ba ƙarya ba ba gaskiya ba akan ƙarya sai Allah ya dada faɗa a babin gaba kamar yadda malam ya kawo ya halifuna lakum li tarzaw anhum su munafukai suna yi muku rantsuwa ne dan ku yadda da su dama wanda yazo ya rantsa maka dan ka yadda da shi ne yi fa in tarzaw anhum Allah ya ce in ma kun yarda da su to fa inna Allah la yarda an al-qawmil fasiqina Allah to ai shi ba yarda da mutane fasikai wannan ayar tana nuna mana kakku yadda da munafiki ko da munafiki ya ma rantsuwa dai ka fahimci munafiki ne ka ce tashi ka bani guri je can ka karasa da rantsuwarka saboda ƙarya yake yi fala tardau anhu fa okay fa in tardau anhum in kun yadda da su to ku sani ba Allah bai yadda da mutane munafukai ba to ga wata sifar ta munafukai malam ya ce wa akharu na'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an asallahu an yatuba alaihim wannan afwan ba munafukai bane su kuma masu laifi ne baki da fari kenan su ma wannan masu laifi ne yace ya juna su amma akan magana dangane munafukai daga cikin waɗanda suke kusa da ku a madina ya manzan Allah akwai mutane a karuna wanda ba mu ambata muku ba i'tarafu bi zunubihim su kam sun tabbatar kalmar i'tarafu a ƙarru sun tabbatar da laifuffukansu wato ba su zo suka ba da uzuri na ƙin zuwa yaƙi na tabuka ba suka ba da uzurin ƙarya ba ba su zo suka ba da uzuri na ƙarya ba shi ne wa akharu na tarafu bi zunubihim a cikinsu akwai wanda sun tabbatar sun yi laifi ba su je yaƙi ba saboda ko ƙin zuwa yaƙi babban abu ne fa a zamanin annabi idan dai an kira a je jihadi a je yaƙi mutum bai fita ba to bala'i ne ba ƙarami ba dole sai ka zo ka wanke kanka me yasa baka je ba kwarai kuwa ai aikin musulunci ne an ce a fita ka ce ba za ka fita ba ka yi ka ce sai ka yi bayani to akwai waɗanda sun tabbatar sun yi laifi shine wa akharu na'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayya Allah ya ce sun hada kyakkyawan aiki ɗaya aikin kuma mummuna sun yi jihadi a tarihi sun jajje jihadi da annabi wa akhar sayyi'a sannan kuma yanzu kuma gashi sun ki fita jihadin shine khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a sun yi aiki mai kyau a tarihi sun jajje jihadi yanzu kuma an ce a fita yakin tabuka kuma ba su je ba sun yi takhalluf kenan to amma dai sun nuna sun yi laifi to shari'a tana so in kai laifi ka nuna shine irin abin da Ka'ab dan Malik din yayi kenan ai sahabi Ka'ab da annabi ya zo ritsa shi ya ce kai ina Ka'ab ina kake ya baka je yaki ba ya ce sai na tsaya na ga kwarjinin annabi in na masa ƙarya Allah zai tona asiri na kawai ne shahada na gaya mai gaskiya ya ce wallahi ya rasulullah ban ma taɓa samun wadata ta abin hawa ba irin wannan lokacin da ka gayyaci yakin nan lafiya kalau na ƙi zuwa sai na fita kamar zan tafi sai in dawo haka abin ya yi min har gashi yanzu ka je ka dawo ka abu me yasa baka je yaki ba yace ya rasulullah ba da wani uzuri to kaga wannan ai da dan dama dama mutum ya laifi yace maka yayi ko hukuma zaka yi ko hukunci zaka yi ma wani kana zuwa ka ce fa kai laifi to akwai sauki ko kotu aka je ka ce ka san kai laifi kana neman afuwar kotu to shari'ar tana zuwa cikin sauki to amma wanda ya fi kowa wahala ɗan taurin kai mutum ya yi ɓarna ya yi ta'adi ya yi abu da yake ba daidai ba kuma amma ya ƙiya yadda cewa ya yi kuskure to wannan shi ne ba daidai ba to ka abu da aka zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce me yasa baka je ba bai nuna annabi cewa bai kuskure ba ya ce wallahi ya yi kawai shi dai bai dai ba yana da abun hawa yana da komai annabi ya ce to ka tashi sai Allah ya saukar da hukunci a kanka tashi ka tafi shine annabi ya dauke masa wuta gaba ɗaya daina kula shi da shi da sauran mutane guda biyu da basu je yaƙi ba tare da shi wa al salatatu alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat to amma Allah ya ce asallahu an ya tuba alaihim da sannu Allah zai yafe musu ya musu afuwa in Allah ya ce asa duk wata asa min Allah wajib ne to kawai ya yafe da inda Qur'ani ya ce asa kaza inda ya asallahu kaza ne to al'asa min Allah wajib to kawai ma Allah ya yafe musu ne yawwa ya yi amfani da kalmar asadin ne don ya nuna wannan abin da zai yi shi Allah ɗin laisa illa ala sabili tafadduli minhu subhanahu wa ta'ala falala ce kawai falala ce da ce muku gare shi wato daga gare shi tabaraka wa ta'ala inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai قال حدثنا مؤمل مؤمل هو ابن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتياني فابتعثاني فانتهي فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن بلبن بلبن ذهب بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلق خلقهم كأحسن ما أنت رائم وشطر كأقبه ما أنت رائم قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن سورة قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا أملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم حديث مؤمل مؤمل واتو شيني ابن هشام كينا شيني اليشكري ko abu hisham al-basri sai ismail ibn ibrahim malami ne na malamin imam bukhari wanda aka san shi da ibn ulayya إسماعيل ابن إبراهيم ابن أولية ابن أولية أم دق عوف عوف ابن أبي جميلة كنا الأعرابي الأبجي متم مصر نشيما وانا سي أبو رجاء إمران الأوطاردي شيني أبو رجاء إمران الأوطاردي سي سمرة ابن جندب sahabi ne ya ce ƙalar sassan sanar manzan Allah yana gaya mana wata rana yana mana hikaya ya ce wani dare wasu mutane guda biyu sun zo min a tanin lailata atiyani masu zuwa guda biyu sun zo min abin da yake nufi mala'iku mukan ce mutane amma ana nufin mala'iku ne mala'iku sun zo min a tanin lailata atiyani fabta asani suka tashe ni ina bacci suka tashe ni mala'iku ne guda biyu suka tashi annabi yana bacci yace fantahaya ila madinatin suka ɗauke ni muka tafi da su har sai da suka kai wani gari garin sai na ga an nuna mun shi an gina shi bilabinin min zahab ko bilabini zahab wa labini fidda tubali-tubali na zinari da tubali-tubali na azurfa duk garin gabaɗaya da shi aka gina shi wani abu sai Allah ta'ala kaga wai shi sa malamai suke cewa duk abin da ka gani ana yi a duniya dinnan Allah yana kallon mutane ne yanzu ka duba nan gari ne guda aka nuna annabi gaba ɗaya garin da zinari da azurfa aka ginin sa kaga yanzu ai karamin abu ne mu da muke ɗaukan ƙasa da datti da waye a hada a mata fulasa a mata fenti cikin duk tarkace ne a ciki wannan gaba ɗaya tubalin da aka yi ginin ma gaba ɗaya zinari ne da azurfa kuma Allah ya nuna wa annabi gari ne iya ganinka to ya ce fatalakana rijalun sai ga wasu mazaje sun haɗu da mu wasu mutane a wannan gari shatrun min khalq wato khalqihim ka ahsan ma ra'ait rabin halittansu kowane mutum ɗaya a cikinsu in ka duba rabinsa mafi kyawun abin da zaka gani a duniya kenan kyakkyawan mutum amma fa iya rabi ka ji malam wani al'amari sai ubangiji ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah shi sa ba mamaki ka ji an ce ai wani ya mutu ya aka yi tsautsayi ya sa an je an buɗe kabarinsa an ga ya zama baki kirin zunubi ne a nan duniya ba ya yi abin da ya ga dama ba ba ya ƙi bin Allah ba da yawa ana faɗa ko wani yanayi ya sa ko a buɗe kabari wane ne an san shi fari ne fa amma wallahi in ya shiga kabari kaga ya yi baki kirin ya canja la ilaha illallah akwai waɗanda suna yi wa wani gawa wata gawa wanka farin mutum ne oba amma tun da suka buɗe shi suka fara watsa masa ruwa kawai suna zuba masa ruwa yana yin baƙi yana baƙi yana baƙi kamar za su gudu sun tsorita haka suka yi maza maza suka yi masa wanka suka je suka binne shi suka je suka sa shi a gabari suna ba da labari suka ce su suna shekaru suka yi suna wankan gawa amma ba su ganin bala'i irin gawar wane ba wannan wata alama ne na cewa mutum ya shiga uku kafin ma a kai shi kabarin wallahi zunubi yana lalata mutum ko yanzu ma a rayuwar duniya malam ko yanzu a rayuwar duniya ko yanzu in mutum ya rungumi sabon Allah sai ka ga Allah ya masa wani abu wallahi kuma wallahi ba zai gama da kyau ba masu sabon Allah masu ta'adi masu ƙarna maza da mata wallahi alkawari ne na Allah duk wanda yake yi rungumi sabon Ubangiji ya nesanta kansa da bautar Allah ba zai gama da kyau ba kaga duk ana maganan kabari wane ne rayuwar kabari an sha zuwa aje aje a kabari a rinka jin ƙara a cikin kabari ka duba wani abu ne wannan na gaibu koyayye ko ka ji an ce kabarin wani ya kama da wuta an je ana gyaran makabarta an dan zungura kawai sai aka ga wuta tana ta ci a ciki la ilaha illallah beraye ne suka je suka hada wutar wata aya ce Allah yake nuna wa mutane malam dan su ci ga taitayin su shi sa mutane mu ji tsoron Allah mu yawaita istighfari mu yawaita tuba fa rayuwar nan a cike take da sabon Allah jama'a mu yawaita ayyukan alkhairi saboda mu samu mu tafi a sa'a kar mutum ya kuskure ya je game da Allah da mummunar fuska fa to annabi ya ce sai ga waɗannan mutane rabin halittarsu iya mafi kyan abin da za ka gani ka asan ma an tara'in mafi kyawun abin da idan ka zai iya nuna maka ya ce wa shatrun rabin jikinsu kuma ka akbahi ma an tara'in kamar mafi munin abin da za ka iya gani a rayuwarka baki kirin rabin Allah ya munanta halittar ka san me wannan munin halittar zunubi laifi sabawa Allah keta dokar Allah cin mutuncin shari'a kin bin Allah mayar da addinin Allah baya a cikin sha'aninka Allah ya tanadi magani da zai wa mutane maganin mutane Allah ya tanada qala lahum sai mala'ikun nan sai suka ce wa waɗannan mutane da suka haɗu da annabi annabi haɗu da su a wannan madina a wannan gari sai mala'iku guda biyu nan sai suka ce da su izhabu faqa'u fi zalika nahar kai ku tafi ku je ku tsunduma a wancan kogin ku tafi ku je ku yi wanka a cikin wancan kogin ba mu san ganin ku a haka fa waqa'u fihi ba su yi jayayya ba ba su yi musu ba suka tashi suka tafi suka tsunduma a wannan kogi da mala'iku suka ba su umarni sun maraja'u ilaina annabi ya ce sai suka dawo gare mu qad dhahaba zalika su'u anhum wannan mummunan halittar rabin ya tafi suna wanka a wannan kogin Allah ya wanke su fasaru fi ahsani sura sai suka zamanto a kama mafi kyawun kama qala mala'ikun nan guda biyu suka ce suka ce wa manzon Allah qalali hadhihi jannatu adnin ai wannan gari da aka nuna ma an gina shi da zinari da azurfa tubalin zinari da azurfa ai ai ita ce jannatu adnin din nan da Allah ke faɗa a cikin alqur'ani جنات عدن تجري من تحتها الأنهار التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا أي وانا إتشي جنات عدن يا رسول الله وانا كاوان قرن لك قرن لا إله إلا الله تو وهاك كو وهذاك منزلك قد شن جدنك أشكين جنات عدن suka nuna mai wancan gurin shine gidanka annabi dan gatan Allah Allahu akbar ya Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah kai mana arziki ka samu yan aljanna ya rabbal alamin ya Allah Allah ka faranta mana rai da bamu gidan aljanna ya Allah ya Allah ka nisantar da mu daga wuta kai Allah ya girmama annabi malam wannan fa malam labari ne ake bashi a cikin bacci shi baccinsa mafarkinsa gaskiya ne mala'ikun suka yi masa garanti suka ce ai ga gidanka can mala akwai rayuwa mai daɗi da ta wuce Allah ya taimake ka kana da garantin ka samu aljanna mala baya shi ba wani ɗan adam da ya kai wannan bawan Allah daraja mala ya ce ga can gidanka ala sai mala'ikun nan suka daɗa ce da shi amma alƙawmin ladina kanu shatrun minhum hasan wa shatrun minhum qabih haga mutanen farkon nan da ka gani rabin su kyakkyawan halitta rabin su mummunan halitta ka san su waye fa innahum khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an su ne mutanen da a nan bangaren sai su yi aiki mai kyau a can bangaren kuma sai su yi mummuna yan shinkafa da wake kenan mutum ka gan shi wajen ibada ba magana ya fi Allah ya yi kaza in aka zo yanka tsiya kuma nan ma a gaba ne wai wani ne yana ba da labari wai wasu gardawa gardawa ne fa mahaddata ƙur'ani a inda suke kuturi suke tilawa suke mai kuma suke kafa kujerar caca eh in an gama karatun qur'ani an gama an yi abin nan kuma sai a zo a yi shimfidar caca sai ga wani hafizi gangaran an yi cacan an cinye shi abin da ya sa an cinye har an ɗora mai ganye ma a kan kansa ma shi kansa ma an cinye shi ma caca wallahi wani ɗan ƙwayar yake yake yake gaya mai yace malam zahira na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mai mutane ke to wannan shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun yi aiki mai kyau sun ɗauko mummunan aiki kuma sun hada mutum yana sallah yana azumi yana kaza yana kaza sai kuma ka ji shi a babin zina kuma da shi ake bugawa ko ka ji shi a babin cin haram gashi yana ibada amma kuma in haram ta zo baya tsallake ta gashi yana ibada babin mata yana da rauni mazinacin mutum ne mai neman mata amma fa za ka yi mamaki in ka gan shi a wajen ibada khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an to wadancan da Allah ya nuna manzon Allah sallallahu a cikin wannan guri shine mala'iku suka ce amma fa su kan wadannan tajawaz Allahu anhu Allah ya dubi tausayin sa sai ya yafe musu to kaifa Allahu alam kar wani ya dauki wannan hadisin ya ce garanti ne 50-50 ka ba Allah ka je ka yanka tsiya tunda waɗannan an nuna annabi an yafe musu kai ma an yafe maka a'a a'a Allahu a'lam wani da mummunan aikin yake cikawa zai ta aikata aikin alkhairi kuma sai cika da mummunan aiki Allah kare mu ya Allah kai mana afuwa Allah ka samu cika da imani kuma da yace tajawaza Allahu anhum dinnan wato wato zamu yi zamu yi tawassuli da wannan mu tsaya anan a daidai ta jawaz Allahu anhum din mu ma Allah ka yafe mana ya Allah eh Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sati mai zuwa sai mu tashi ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حديثي ندبو هدى دريشة سبعين دا بير إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته